وقد ورد في الكتاب والسنة جملة من المثبتات منها أولا التمسك بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا لقوله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ثانيا قراءة السيرة وقصص الصالحين لاستخلاص الدروس والعبر منها لقوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أما الثالث يا عباد الله فالعمل بالعلم لقوله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما رابعا الرفقة الصالحة قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أما الخامسة يا عباد الله فالدعاء يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح عن البيضاوي في نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه وفي دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى الله إلى إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها من ممن هو دونه أحق بذلك السادسة والأخيرة عباد الله التمسك بالسنة يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سترون بعدي اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث وعند مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ثبتنا الله على دينه حتى الممات وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa godiya ta tabbata ga Allah wanda zamani baya canza shi yana sama da halittunsa sannan babu wani sha'ani da yake shagaltar da shi a barin wani Allah ya halitta da ƙudurarsa yana jujjuya sha'anin halittu da hikima sannan shi ne ma'abocin hikima gwani masani mai labartawa wanda yake jin abin da bayi ke faɗa sannan yake sanin abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya yi halitta ya daidaita halittar sannan Allah madaukakin sarki ya kaddara duk abin da zai samu ga halittu kuma ya shiryar da su subhanahu ta'ala ya fidda makiyaya sannan subhanahu ta'ala godiya ta tabbata a gare shi da gidan lahira da kuma gidan duniya tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wani zamani ko kuma wani zamani zai zo ga mutane mai riko da addini a cikinsa kamar mai riko ne da garwashin wuta bayan haka bayan Allah lallai yana daga cikin abin da musulunci yake banta da shi shine al-ihatatu wa shumul wato addini ne da ya gama ya game komai babu abin da ya rage face sai da Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin littafinsa sannan an samu hukuncin wannan abin cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani alkhairi face sai da aka ambata mana a cikin alkur'ani da sunna ba a rage wani sharri ba face sai da aka gargade mu yana daga cikin mu'jizozi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ambatan fitintunu da za su faru a ƙarshen zamani a wasu ma a warware a ambaci waɗanda za su haddasa sana ambaci cutuwar da za ta samu al'umma ta dalilinsu kuma an baiwa al'umma magani bayan Allah tunda dai ko kuma lokacin da fitintunu suka kasance masu wabtan zukata zukata kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi su da rauni masu jujjuyawa ya zama wajibi akan musulmi a wannan zamani da muke ciki ya yi ta binciken ababen da za su taimake shi wajen tabbata akan addinin Allah subhanahu wata'ala hakika ya zo cikin alkur'ani da sunna wasu daga cikin aikace-aikace da idan mutum ya aikata zai samu tsira duk yadda fitintunu suka kai ga yawa da kuma girma daga cikinsu akwai riko da alkur'ani wajen karanta shi da kuma tadabburi tintintini a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma aiki da abin da alkur'anin ya kunsa wanda duk ya fi karantawan da kuma tadabburin wahala masu karanta alkur'ani suna da yawa mahaddata a cikin kasashen musulmai miliyoyi ne amma nawa ne suke aiki da alkur'ani Allah madaukakin sarki yana faɗa waɗanda suka kafirta sun ce ina ma me yasa ba a saukar mai da alkur'ani a dunkule ba kuma marra ɗaya amma yau a kawo aya ɗaya gobe sura ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce kazalika mun yi hakan ne linuthabbita bihi fu'adaka domin mu tabbatar da zuciyarka da wannan alqur'ani kenan duk wanda yake so Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da shi daga fitintunu da bala'o'i na ƙarshen zamani sai yayi riko da alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce ya karfafi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi daga cikin ababen da suke tabbatar da musulmi a zamanin fitintunu akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala su taimake shi wajen istiqama daidaito akwai karanta tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ma sauran annabawa da Allah madaukakin sarki ya bada shi ya bada su a cikin alqur'ani kuma malamai da suka yi nazari suka ce alqur'ani ɗayan abu uku ne ko dai tauhidi ko kuma hukunce hukunce ko kuma waɗannan labarai da Allah madaukakin sarki ya bayar kenan waɗannan kissoshi da aka ambata a cikin alkur'ani domin a ɗau wa'azi a cikinsu su ne ɗaya bisa uku na alkur'ani duk mutumin da yake so ya samu tabbata akan addinin Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga halaka da fitintunu sai ya koma ya karanta waɗannan tarihan da waɗannan labarai da kissoshi da aka bayar Allah maɗaukakin sarki yana faɗa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin yace kowanne muna labarta maka daga cikin labaran manzanni da suka shude gabaninka me yasa muke labarta maka ya rasulullahi Allah yace ma nuthabbitu bihi fuadaka muna faɗa ma abinda zamu tabbatar da zuciyarka akan wannan addini na Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci kissa ta wani annabi da mutanansa sai ka ji wani lokaci an ce inna fi dhalika لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين يدي تميم تاواتشن سورة الشعراء إن في ذلك لعبرة أو نوجئتي فاعتبروا يا أولي الأبصار قلوا إذنا to ba saboda labari kawai mu ji abin da ya faru dangane da al'ummomi ba sun yi imani ba su yi imani ba an hallakar da su ba hallakar da su ba wannan ba don haka aka kawo gisoshin ba an kawo ne don a dau izina alkur'ani babu abin da ya rage Allah maɗaukakin sarki ya ambaci a sarakuna da jagorori na kirki da na banza duka Allah ya kawo su a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci 'yan kasuwa a cikin alkur'ani irin su ƙarun da suka bauɗe yadda ƙarshensu ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci malamai na kirki man annabawan Allah da waɗanda suka biye da waɗanda suka zo bayan su da kuma malamai waɗanda suka biye wa shaidan irin su watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin Allah madaukakin sarki an bace mata na kwarai da na banza an bace yaya na kwarai da waɗanda suke ba haka ba babu abin da aka rage dai a cikin wannan littafin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ma farratna fil kitabi min shay mu wofantar da ambatan wani abu ba a cikin wannan littafi ya sake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun saukar da littafi a gare ka ya rasulullah domin ya kasance bayani akan dukkan komai idan musulmai su ne za su iya buga kirji su ce suna da littafin da ya ambaci komai da komai a ciki amma wani lokaci ba sunan yanka ake kamawa ba ishara ake yi ko a yi nuni ko a sanya wani abu a cikin wani wannan kuma shine aikin malamai su zakulo abinda ya buya su bayyana abinda wato su fitar da abinda aka shigar da shi cikin wani suware wannan shine aikin da malamai suke yi daga zaran malami ya koma kirkiro abu to wannan ba malami bane baya wakiltar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na uku da zai tabbatar da mu a zamani na fitintunu shine aiki da ilimi wannan ma an samu a cikin alqur'ani subhanahu wataala yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita da sun aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi, da ya kasance mafi alkhairi a gare su wa a shadda takbita kuma shi zai fi, wato zai fi tsanani wajen tabbatar da su akan addini na Allah maɗaukakin sarki, shi ne abin da zai ƙarfafa su wajen tabbata akan addini na Allah subhanahu wa ta'ala, yana duk wanda yake so ya samu tabbata sai ya koma ya yi aiki da abin da ya sani, babu wani musulmi daga cikin waɗanda suke rayuwa a cikin birane face ya san hadithai na annabi sallallahu alaihi wa sallama shin mun yi aiki da su babu wanda bai ji ayoyi ba na alqur'ani babu mutumin da bai ji sako na Allah madaukakin sarki ba matsalar mu ba ma aiki da abin da muke ji Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu na hudu daga cikin abin da zai zai taimake mu wajen tabbata akan addinin Allah madaukakin sarki a zamani na fitintunu akwai ar-rufqatu salihah suna cewa wato abokan zama na kwarai Allah madaukakin sarki ya ambata wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ka hakurtar da kanka ka zauna tare da waɗannan da yad'una rabbahum bil ghadati suke kiran ubangijin su bil ghadati da safiya wal ashiyyi da kuma yammaci maraice kin Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan sune abokan zama a ƙarshen ayar ya ce wala ta'tu aynaka anhum kada ka kauda idanunka a barin waɗannan ka je kana kauran kallon ma'abota duniya kana kallon fasikai kana kallon waɗanda suke aikata abin da bai dace ba ka ce waɗancan in ka zauna tare da su ba abin da za ka samu waɗannan su ne za a samu wani abu a wajensu subhanahu wa ta'ala ya ce me yasa muka ce ma ka nemi mutanen kwarai ka zauna da su ya ce wala wala tuti wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya ko kuma a can yace wasbir nafsaka ma'al ladina يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سنبير الله مدعوك كنسلكي يا أنبتي الدعاء تقتكين أبا بند ذا ستيمكي مسلمي ya tabbata akan addinin Allah madaukakin sarki ya rayu akai ya mutu akai duk fitintunu da shubuhohin da ake jefowa ba za su cutar da shi ba akwai yin addu'a da komawa ga Allah maɗaukakin sarki da roƙonsa sabati wannan ya zo cikin hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud da Imam Ahmad sun fitar daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin addu'ar da yafi yawan maimaita ta ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zakata ka tabbatar da zuciyata akan wannan addini naka Anas ibn Malik yace sai na ce ya Nabi Allah ya annabin Allah amanna bika wa bima ji'ta bihi mun yi imani da kai sannan mun yi imani da abin da ka zo da shi fa hal takhafu alaina shin kana tsorace mana wani abu ne kullum muna ji kana maimaita wannan addu'ar ya wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan wannan addini kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jarrabi al'umma da fitintunu akwai wani zamani da fitintunu za su kasance ka qita'il laylil muzlim kamar yankin dare mai duhu yace yusbihu almar'u fiha musliman wa yumsi kafira wa yumsi kafiran wa yusbihu muslima yabitu dinahu yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya yace za a yi wani lokaci da zaka ga mutun ya wayi gari musulmi amma kafin yamma ya zama kafiri zai iya yammatuwa yana kafiri amma kafin gari ya waye sai kaga Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya musulunta Nabi sallallahu alaihi wasallam yace yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya zaka ga mutane a wannan lokacin suna saida addinin su da wani abu dan kadan na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ina gani wannan hadisin baya bukatar fassara to Anas ibn Malik yace wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana me kake kana tsorace mana wani abu ne dangane da imanin mu da mun samu tabbata mun zauna tare da kai mun samu tarbiyya mun karanta alkur'ani mun ji hadithanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am eh ina tsorace muku haka domin idan mutum bai mutu ba to ba a cika masa halitta ba haka a sha'ani na imani idan mutum bai tabbai cika akan wannan imanin ba to har yanzu da saura annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu innal quluba baina usbu'aini ko isbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha zakata kuke gani suna tsakanin yatsu biyu na Allah subhanahu wa ta'ala yana jujjuya su yadda ya so Allah maɗaukakin sarki yana da yatsu amma waɗanda suka dace da girmansa dole ne mu yi imani ba mu san ya hakikanin su yake ba waɗannan suna daga cikin ayoyin da aka jarrabi musulmai wasu sun yi imani da su wasu ba su yi ba ibnu hajarin al-asqalani ya yi shirin wannan hadithin a cikin fath yana kawowa daga wani malami al-baydawi yace abin da yasa aka jingina jujjuya zakata zuwa ga Allah madaukakin sarki domin a nuna mana ne cewar Allah madaukakin sarki shine ya jibanci al'amarin zakata sannan bai jingina su ga kowa ba daga cikin bayi yace wannan addu'a kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan maimaitawa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik yace wannan kuma nuni ake yi zuwa ga shumul zalika lil ibad wannan ya game dukkan bayi baki daya idan Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana roƙon Allah ya tabbatar da shi akan addini to mu kuma su wane ne yace wannan ya nuna maka wannan ya game dukkan halittu baki ɗaya hatta al'ambiya hatta annabawa na Allah maɗaukakin sarki ballantana ma mutumin da zai zo ya ce shi waliyi ne ko kuma abin da ya danganci wannan ya ce wa raf'i tawahumi man ya tawahamu annahum yustathnawna min zalika da kuma tunkuɗe maka duk wata fahimta baibai da za ta zo wasu mutane shedan ya nuna musu cewar ko ya jiyar da su cewar ai matsayinka ilimi ko kuma abin da ya danganci haka kai ka wuce hakan ba sai ka roki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai akan addini ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance kansa da ambato ne ya mai tabbatar da zakata ko kuma ya mai jujjuya zakata Allah kenan ka tabbatar da zuciyata akan addini yace i'laman wannan sanarwa akai bi anna nafsahu zakiyata cewar zuciyata annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakakkiya in ta kasance tana da bukatuwa zuwa ga Allah ya tabbatar da ita akan imani ta mutu akai yace to ina kuma ga sauran zukatan bayi da akwai wasu ababe a cikinsu waɗanda ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sai abu na shida na ƙarshe daga cikin ababen da za su tabbatar da mu akan addinin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen duniya zamani na fitintunu akwai at-tamassuku bi sunna ruko da sunna shine tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi suna cewa ababe ne guda shida faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatarwa da siffarsa ta hali da siffa ta halitta sai kuma tarihi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shi ba kaman tarihin sauran mutane bane babu wani abu na jefarwa a ciki tun daga farko har zuwa ƙarshe sai dai abin da aka ce wannan ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai a nan ne ba za a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma duk abin da aka ce annabi yayi idan aka bi shi da kyakkyawan niyya ana samun lada duk wanda yake so ya samu tsira sai ya dinga bibiyan a shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da hanyarsa ya zo cikin hadithi da abu dawud ya rawaito daga sahabi irbat ibn sariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadithin yana da tsayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku ga sabani mai tarin yawa a bayana sai ya ce fa alaikum bi sunnati to a wannan lokacin abinda zai kasance tafarkin tsira ku yi riko da sunnata wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin da kuma sunna tafarki kenan na khalifofi masu shiryarwa shiryayyu waɗanda suke masu shiryarwa yace abdu alaiha bin nawajidi ku yi riko akan su da fikokinku wanda idan dai aka zo za a karba sai dai a hada da hakorin a cire yace wa iyyakum wa muhdathatil umur na gargade ku ka ku dangane da kirkirarrun ubabe har zuwa karshen hadisin haka an sake samun hadisi a wajen Imam Malik cikin Muwatta Anas bin Malik radiyallahu anhu yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace tarafu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada na bar wasu ababe guda biyu a cikin ku da in har kuka yi riko da su ba za ku tabbata ba kenan wannan rudani da al'ummar musulmai suka shiga a dukkan fadin duniyar musulmai yana komawa ne saboda rashin riko na hakika da alqur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba bai kamata al'umma ta yi irin wannan rayuwar da take yi ba Allah madaukakin sarki yake faɗa bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam domin hadisi ma wahayi ne nabi yake cewa na bar muku wasu ababe guda biyu da ba za ku taɓa bata ba idan har kuka yi riko da su yace littafin Allah da kuma sunnar manzon sa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbatar da mu akan addinin sa zuwa mutuwa Allah madaukakin sarki ya kara tsira da aminci ga annabin sa da alaye da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allahumma izz al-islam wal muslimin adilla shirka wal mushrikin dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al-mu'minin al-muwahhidin Allah biya mana bukatuna alkhairi da sauran musulmai a ko ina suke a faɗin duniya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakaninmu da waɗanda suke damun mu idan masu riwa ne Allah shirin da sun ba masu riwa bane Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice mu ya halice su Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakaninmu da su Allahumma kfinahum bima shi'ta wa kayfa shi'ta ibadallah inna Allah amru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'aliyya al 'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم